المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا شاد يرجع وتا ربيع الأول شكرة دبوئة دريهود الثلاثين دقاء إذا من ذن الله صلى الله عليه وسلم على برن مكة وبرن مدينة wanda kuma shine ya dace da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul bakara yau shine darasin mu na hamsin daidai a cikin hamsin da ɗaya a cikin wannan sura din mai albarka wanda in ba kuma ta ba a satin da ya wuce a mun tsaya ne akan aya ta ɗari biyu da arba'in da shida fadin Allah madaukin sarki ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله هل إزوا كرشان آية يوم ما أشكين كمقام الله لا متاشي أكم فجنس وقال لهم نبيهم إلا الله قد بعث لكم طالوت ملكا نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤمن يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم idan ba ku manta ba a satin da ya wuce Allah madaukin sarki yana ba mu labari jama'a cikin banu Isra'ila sun wato roki annabi daga cikin annabawansu wanda ya zo bayan annabi Musa wanda wannan annabi malamai sun yi sabani wane ne shi suka ce da wannan annabi nasu ya tayar musu da wani wato mala'ika da za su yi yaƙi saboda Allah tare da shi wannan annabi yake cewa kuna ganin idan aka wajabta muku wannan yaƙi ɗin za ku yi a ina ganin kamar in an wajabta muku yaƙin ma ba lallai bane ku yi suka ce mun zai hana mu yaƙi saboda Allah alhalin an fidda mu daga gidajenmu an raba mu da 'ya'yanmu yayin da Allah wajabta musu yakin annabi ya roƙi Allah din ya turo musu ya wajabta musu jihadi din kawai sai suka juya baya suka ƙaryata abin da suka faɗa da farko din sai dai kaɗan daga cikin daga cikin minhum daga cikin su Allah shine masani dangane da azzalumai to wannan dai annabi din sai yake da su wa qala lahum nabiyuhum sai annabin nasu yake da su inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika hakika Allah ya turo muku talut wato talut ya zamanto kamar mai mulkarku ne an ce da talut talut ne litulihi saboda tsawonsa mutum ne dogo aka ce wa kana atwala min kulli ahad ya fi kowa tsawo a garin idan ka duba kansa sai ka ga kansa shi ke sama da kawukan kowa kafadarsa tana sama da kafadar kowa wasu ce wani mutum ne irin marina ɗin nan masu aiki rini ana kai musu kaya suna rinawa sannan kuma suna a masu jima kai mai jima yana yana yana jimar fata yana gyara yana sarrafa fata wasu kuma sun ce mutum ne mai shayarwa yana shayarwa shi ne ake ce da shi taru to Allah ya ba shi mulki sai annabi yake cewa Allah ya turo muku wato Talut ya zama to shine mai mulki a cikin ku wannan mutanen mutanen Bani Isra'ila ne qalu sai suka ce anna ta kaka yakunu lahu mulku alaina zai kasance mai mulki akan mu ai min aina yakunu lahu mulku alaina ta ina wannan mutumin zai zamanto shine mai mulki akan mu wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu alhalin mu muka fi shi cancantar mulki mu muka fi shi cancantar mulki sun faɗi wannan magana ne saboda a cikin banu isra'ila akwai jikoki kamar haka akwai sibtu nubuwa da kuma sibtu mamlaka waɗanda annabta suna da gadon annabta ta ɓangaren su yake wannan dangantaka da kuma waɗanda mulki ta gidansu yake fitowa aka ce akwai sibtun nubuwa su ne sibtu na lawi ibn yaqub dan gidan bangaren wato lawi dan gidan yaqub annabi yaqub alaihi salam daga nan aka samu annabi musa daga wannan gida kuma duk aka samu annabi haruna alaihi salatu wassalam akwai sibtun mallaka a wannan gida aka samu su yahuza dan gidan annabi yaqub daga nan ne kuma aka samu dawud da Sulaiman alaihi salatu wassalam to shi wannan talut din baya can bangaren baya wannan baya cikin sirtun nubuwa kuma baya cikin sirtun mamlaka baya wancan gidan baya wannan anna yakunu lahu mulku alaina ta kaga zai zai zama mai mulki akan mu shi ya kasance yana wato gidan Binyamin ibn Yaqub ne an gane ku su kuma waɗannan dangin shi su a talut ɓangaren gidansu sun yi wani laifi ne mai mai girma kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa wato an taɓa samu a tarihi sun je sun kusanci mace a fili a bakin titi tsara kowa yana gani da wannan abun sai Allah ya fushi da su Allah maɗaukin sarki ya kwace mulki a cikinsu da annabta a tun wancan lokacin shi yasa ma ake ce da su sibtul ismi kamar yadda Imam al-Bagawi ya faɗa Allah masa rahama shi yasa yayin da annabin sai ya gaya musu cewa Allah ya turo muku talut ya zamanto mai mulki akan fuskaci anna yakunu lahu mulku alaina ta yaya baya cikin inda muke tsammanin a samu mulki din suka ce mutum ne faƙi talaka ba da komai miskini falut talaka miskin faƙir ya zama ce mulke mu walan yi wutar sa'atan min almal kuma ma bai da kuɗi ba ba shi yalwar dukiya ba shine fafakur yanan talauci kala sai annabi ya ce inna allaha tafahu alaikum to ya za ku yi Allah ya zaɓe shi a kanku shine inna Allah tafahu alaikum Allah ya zaɓe shi a kanku wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism kuma Allah ya bashi yalwa da falala na ilimi da kuma gangan jiki an ce a wannan lokaci duk bani Isra'ila shi ya fi su ilimi gaba ɗaya a wannan lokaci وزاده بسطة في العلم والجسم في العلم ilimi mutum ne mai ilimi kaga wannan yana nuna cewa yana cikin sifar wanda zai shugabanci mutane yana da kyau ya zama yana da ilimi kai ya zama jahili dan da ilimin nan ne zai shugabanci mutane zai kuma san halal zai san haram amma ya zama jahili bai da komai kuma musamman jahilin bai da alaka da malamai to kaga wannan aibar nan zai tana da yawa kwarai da gaske yace wallahu yu'ti mulkahu man yasha ai Allah yana bada mulkinsa ga wanda ya ga dama ba wai wanda kuka ga dama ba kaji ko sai Allah bada mulkinsa ga wanda ya ga dama ba wai wanda ku mutane kuka ga dama ba wallahu wasi'un alim lalle Allah mai yalwan mai yalwani kuma mai ilimi tabaraka wa ta'ala alwasi'u bi zusi'a kenan ma abucin yalwa tabaraka wa ta'ala wa huwa alladhi yurdi an ghina wanda yake bayarwa da wadata duk abin da Allah bari yana da shi ne yake bayarwa ya ba ku ruwa a cikin ruwan da yake da shi da yawa a duniya idan za ku ya ba ku ya ba ku dukiya cikin dukiyar da yake da ita da yawa al'alimu mai ilimi shine al'alimu ke al'alimu bima kana wal alimu bima yakun Allah shine masani dangane da abin da ya kasance kuma masani dangane da abin da zai kasance nan gaba shi ya suke cewa annabi to me alamar samun mulkin sa shi wannan taluki ya za mu gane cewa lalle Allah ya bashi mulki tunda anan ka ce Allah yana bada mulki ga wanda ya ga dama yaya za mu gane cewa mai mulki ne mu dai ba mu yarda ba kuma ba mu yarda wannan dan talaka wanda ya fito daga cikin gidan talauci ya zamanto wani ne a cikin mu ba kwanan gure in kun lura da wannan ayar kamar akwai ce ne na ce ne tsakanin annabin Allah da kuma mutanen shi shi wannan annabi ya ce to ya ku waɗannan mutane Allah zai turo muku ko ya turo muku wani a cikin ku shi ne mai mulki a cikin ku suka ce a'a su ba su yarda da wannan ba kuma suka yi inkari suka yi istibadi suka yi inkari suka nisantar da wannan abin ta yaya wannan mutumin zai samu mulki a cikin a nan abin da ke nuna mana shine dan adam duk lokacin da wani zai shugabance shi wato yana da wasu criteria haka da yake dubawa cewa wani ya cancanta ko wani bai cancanta ba ɗabi'a ta sanar adam ya ce wane ya zama shugabansa idan yana ganin wannan wanen ba da wasu kofi da wannan shugaba a irin wannan zamanin su yake sifantuwa da shi to yakan yi irin inkari to lamarin ubangiji kuma in ya tashi lissafin abinsa baya lissafi da abinda mutane suke so ko abinda mutane suka saba ko abinda mutane suka ga dama a Allah yana ba da mulki ga wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama kuma ga irin mutumin da ya ga dama da nau'insa babu ruwansa da matsayinsa da darajarsa an san shi ba a san shi ba yana da kuɗi bayi da kuɗi yana da a- a jama'a bayi da jama'a kawai in dai Allah ya tashi bashi zaɓe ne daga Allah sai ya bashi don ya jarraba shi ya ga yaya zai rike dokarsa ko ba zai rike ba sanan gobe sun ce wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wannan ya nuna cewa ashe da biya dan adam tana son mulki son shugabanci yasa ake samun rikici tsakanin gidan sarauta na kaza da gidan sarauta na kaza gidan sarautar wani suna ganin su ne ya kamata su su ci gajiyar sarautar wani bayan ya kwanta ko an sauke shi to su ma gidan su wani kuma suna ganin su suke da asali asali ma shi sarkin watakila da yake kai ba shi ya kamata ya hau ba gidan su ne ya kamata ya hau suna so to yayin da aka zo aka ce ga wani ne zai zama shugaba to a iya samun rikici tsakanin mutane amma sai amfani da ilimi da kwarewa ta rayuwa sai a zurfa tsakanin su a bawa wanda ya cancanta wanda kuma ya kamata sabanin yanzu a wannan zamanin ana ba da mulki ne ga wanda yake an san shi kuma yake da wani abu kuma yake da manya yanzu kusan za ka iya cewa sarauta a dan kai dan sarki ne ba sharadi ne cewa wai kai za ka yayi mulkin gari ba ba ba ne ba kawai kana da long neck kana da doguwar gaba an san ka kana da manya a hannunka kana da jama'a kana da kaza kana da kaza kana da kaza in kana da shi shi kenan ba ka da shi ba wanda zai kula ka to wannan zamanin ana amfani da wannan ana amfani da kuɗi ana amfani da daraja ana amfani da dama ana amfani da manya To amma shi Allah lamarinsa shi ke ba wanda ya so kuma wanda ya ga dama إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وانا آية تتنون دون دا الله باك ملكي كما يزا بيشني أشوف شي يزا بايا دورا شي زمن تو أسما sai a hakuri a yi masa da'a shi yasa muna jin ahli sunna ba a fito na fito da mai mulki a dauki makami a yaƙe shi ba a yi ba manhajin ahli sunna bane wannan manhajin khawarijawa ne wanda suke fito na fito da jagororinsu da shugabanninsu duk wanda Allah ya ba shi mulki ko da bai cancanta ba hakuri yake sai dai in ya fito kuma ya hana addini yayin da ya nuna zai yaki addini ko zai hana a addini to anan kuma za a tsaya tsayin daka sai an yi addini daidai gwargwado an fahimci wannan to anan sai suka tambaye suka ce to suna so su gane yaya za su su fahimci cewa wannan mutumin lalle Allah ya ba shi mulkin to shine sai ya ce musu ne shi kuma وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة na'am أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة نعم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وقال لهم نبيهم سوى أن النبي ناس يتلسوا إن آية ملكه لم ألام الملك والنبار على طالوت أن يأتيكم التابوت ذاك جاء فاتيا زومك شيء التابوت abin da ya faru shine akwai wani akwati ne kamar yadda Imam Al-Bukhari yake faɗa cikin tafsirin sa Allah masa rahama da shi da wasu cikin malaman tafsiri cewa Allah ya saukar da wani akwati da Annabi Adamu alaihi salatu wassalam a ciki akwai hoton annabawa waɗanda za su kasance za su shugabanci mutane kuma za su jagorance su wannan akwati na itace ne ya kasance a wurin annaba adam alaihi salatu wassalam har zuwa barinsa duniya bayan haka sai aka akwati ya koma gurin annabi shi alaihi salam sannan ƴaƴan annaba adam alaihi salatu wassalam suka gaje shi har zuwa lokacin da annabi ibrahim ya mai wannan akwati shi ma ya rike sannan ya koma hannun annabi isma'il saboda annabi isma'il shine babba daga cikin ƴaƴan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi ma ya gaje shi sannan ya koma hannun annabi yaqub sai wannan akwati ya zauna a cikin banu isra'il har zuwa isowarsa gurin annabi musa alaihi salatu wassalam sannan musa sai yake sanya a taurarsa a cikin wannan akwati da kuma yan kayayyakinsa da yake amfani da su haka akwati ya ta zama har zuwa mutuwar annabi musa alaihi salatu wassalam sannan annabawan banu isra'ila suka ta ɗauka suna amfani da shi har zuwa lokacin wani wanda ake ce da shi ishmawi haka suka ce sunansa a cikin wannan akwati akwai abin da Allah ya faɗa fihi sakina tun min rabbikum akwai wata natsuwa da sakina daga ubangiji wannan sakina din malaman tafsiri sun faɗi maganganu da dama wasu suka ce rahama wasu suka ce sakina din a wasu sun faɗi wasu maganganu wannan da ba wannan ba Abdullahi dan Abbas yace abin da ake nufi da wannan sakina kamar yadda Imam Ibn Kathir ya kawo a cikin tafsirin sa Allah masa rahama yace tasqun min zahabin min aljanna wata tasa ce ta zahabi zinari daga gidan aljanna wanda ake wanke zukatan annabawa da ita wasu kuma suka ce wani ruhi ne daga ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a cikin wannan akwati wanda yana yin magana yayin da mutane suke sabani sai ya rinka ba su labari dangane da abin da ya kamata su tsaya a kai wasu kuma suka ce sakina din ba wani abu ne ba ko ba abin da dai mutane ne suka sani na shari'a da Allah madaukin sarki yake kawowa na ayoyi yayin da suka samu sabani sai su karanta waɗannan ayoyi sai samu sakina da natsuwar zuci wasu kuma suka ce samani tumani tumanina wato natsuwa ita take cikin wannan akwati almuhim dai Allah yake fihi a cikin wannan akwati sakinatun min rabbikum akwai sakina da natsuwa kenan daga ubangiji wannan abun daga ubangiji ta tabaraka wa ta'ala wa baqiyatu mimma taraka alu musa wa alu haruna da kuma sauran kayayyaki wanda gidan annabi musa suka bari da kuma gidan annabi haruna alaihi salatu wassalam suka bari an ce akwai allo na taura a ciki da kuma itatuwan alluka alluna waɗanda suka kakkarye allon da aka yi amfani da shi wanda ake rubutu a ciki wanda ya kakkarye da kuma alluna don wanda ake amfani da su duk su ne a ciki shine wa baqiyatu mimma taraka ali musa wa ali haruna sauran kayayyaki wato wanda ake amfani da su wanda gidan annabi musa suka bari da gidan annabi harun alayhi salatu wassalam wasu malamai suka ce akwai sandar annabi musa a da yake tafiya da ita wannan sanda da qur'ani ya ta bayanin ta an alqi asad fa alqi asad fa alqa asabu an gane wannan asa musa din sandar annabi musa tana cikin wannan akwati da takalmar shi da rawanin annabi haruna da sandansa shi ma annabi harun annabi musa yana da sanda annabi haruna yana da sanda a da kuma rawanin shi annabi harun alaihi salatu wassalam duk su ne a cikin wannan akwati din وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة wato Allah ya nuna musu wata aya mala sai ga akwatin nan gashi nan akwatin fa da a gurin ke yake amma Allah ya raba su da akwatin yayi nesa da su ya bace musu za ka ce sai ga shi Allah ya dawo da wannan akwatin don ya tabbatar musu da mulkin shi wannan talut dan sun tambayi annabin menene alamar da za mu gane cewa talutu shine ya cancanta ya zama mai mulki a gare mu yake to zai zo muku akwati zai zo muku wannan akwatin gashi gashi abin da ke cikinsa tahmiluhul mala'ika mala'iku suna ɗauke da shi ai ta suquhul mala'ika sai ga akwatin nan malam ya zo tsakanin sama da ƙasa shi ba a ƙasa yake ba shi ba a sama ba kowa ya gan shi turu da gudu yake to gashi nan ga akwatin nan me ya saura ko imani da ni kauya ko ba ta bane shine tahmiluhu al mala'ika Abdullahi dan Abbas ke cewa ja'at al mala'ikatu bitabuti tahmiluhu bayna as-sama'i wal ard mala'iku ne suka zo suka dauki suna dauke da wannan akwati tsakanin sama da ƙasa kowa kuma ya gaishe yayin da Allah ya ba wa Taluta mulki inji dan Abbas yayin da Allah ya ba wa Taluta mulki suka sallama Taluta ya karbi mulki sai kuma Allah ya daɗa ɗauke akwatin ya mai da shi hannun mala'iku suka ajiye su a gurin su dama an kawo shi ne don ya tabbatar muku da mulkin wannan bawan Allah wato mutanen nan da suka yi zamani da annabawa malam Allah ya nuna musu ayoyi masu yawan gaske waɗanda kai ka ce mu yanzu in a irin wannan zamanin ne ai kowa masallama a sai dai kaɗan waɗanda Allah ya riga rubuta musu shakawa da tabiya dan wani kan wallahi ko mala'ika ne yake wani mu wallahi yake ja maka ba zai yi imani ba kwarai da gaske mala'ika ne ga mala'iku suna sakowa ke da mu daga sama su ce ga mu nan daga Allah ne ku bota Allah wanda yake kai da yadda ba gaskiya wani ba zai yi imani ba kun fahimci wannan sawwa inna fi zalika la'aya lalle wannan abun lura ne lakum gare ku in kuntum mu'minin in dai ku kun kasance ku cikakkun mu'minai ne an gane ku Abdullahi na Abbas ke cewa inna tabuta wa asa Musa fi buhairatin fabariyatin wa annahuma yakhrujani qabla yawm al-qiyamah da wannan akwati da sandan Musa suna cikin wani kogi wanda kafin Allah ya tashi alkiyama zai fitar da waɗannan wannan akwati da wannan sandan annabi Musa din kowa ya ji kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa amma wasu malamai sun taɓa wannan riwaya din cewa akwai wani abin cewa akan akan ta to sai yake ne kuma
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني na'am ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده na'am فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاك الله كم من فئة يظنون أنهم ملاك الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين yanzu ka kaddara Talut ya hau mulki ya karɓi mulki shine Allah ke falan ma fasala Talut bil junud gashi nan har ya hada jama'a ta za a fita za a je a yi jihadi za a tafi a je a yi jihadi falan ma fasala Talut bil junud yayin da Talut ya fita da sojojinsa shine fasala kalmar fasala tana nufin kharaja yayin da faruki ya fita da sojojinsa rundunoni don a tafi jihadi daga baitul maqdis malamai suka ce adadin wannan sojoji a wannan lokacin mutum dubu saba'in saba'una alfi muqatil mayaka mayaka mutum dubu saba'in wasu kuma suka ce tamanuna alf mutum dubu tamanin haka ibn kafir ma ya faɗa ce wallahu alam kenan dai babu wani yankakken magana ga iya adadin yawan su babu wanda bai fita wannan jihadi ba ba wanda bai fita wannan fita da kalu ya yi gayya cewa fita ba sai dai tsoho saboda tsufansa ko marar lafiya saboda rashin lafiyarsa ko kuma mai uzuri saboda wani uzuri nasa amma dukkan su sun fita wannan ne yasa suka fita saboda ganin wannan akwati da aka nuna musu yayin da suka ga wannan akwati suka tabbatar kai lalle akwai nasara kar ku manta fa waɗannan mutane su ne wancan mutanen nan biyu da aka ce su yi yakin nan suka isi ko ku ji ba na farkon nan su ne amma yanzu sun ga ga akwati nan Allah ya nuna musu kiru da musu sun gani ce to wannan lalle akwai alamar nasara a tattare da shi suka yi gaggawa don su je su yi jihadi din Falut yake ce da su da aka zo za a fita yace ba ni da bukata na wani abu a tattare da ku yace kuma duk mutumin da ya fara gini a cikin ku bai kammala ginin sa ba kar ya gini kana gina gida baka gama gida ba to kada ka gini dan kar ma ka zo ka gini ka je muna yaki kana tuno gidanka da baka karisa ba duk dan kasuwan da ya shagalta da kasuwanci kasuwarsa ita ce a gabansa ita ya fifita a kan komai a rayuwarsa to kada ya bini wala sahibu tijaratin mushtagil biha ko mutum da ya ci bashi mai biya ba kada ya bini ko mutumin da ya auri mace bai sadu da ita ba bai tare ba an yi aure yana jiran ranar tarewa ko ya fita jihadi faɗa wannan ku anya zai iya jihadin ba zai daidai ta zai daidai ta wani abin da ya ba to kada ya yi ya ce ba na da bukata sai samari matasa wala abtaghi illa ash-shababa an-nashid al-farid ba wanda nake so sai matashi mai nishadi wanda bai da nauyi a kansa ma'aikata ke waɗanda daman su ko an kashe su ma ba wanda ya tsara kusan to bai da mata wani ma ko yarinyar da yake nema ma babu yan gaba dai gaba dai kenan ba mata ba kowa kai wanda zai asara wata kila iyayensa in ya iyayensa da wata kila suna da irinsa irinsa da yawa ko ba ta wani shi yasa wato saurayi shine abokin tafiya wallahi duk inda kaga ana jihadi duk jihadin da manzon Allah ya fa Allah ta aka samu nasara din nan samarin sahabbai matasa su ne suka yi wato wato wato wani abun a zuwa gani su ne jarumai su ne na gaba gaba su ne waɗanda za a zo za a je jihadi ba a je da su wata wallan wa ayyuhum tafidu min ad-dama za su juya a idanun suna zubar da hawaye mutum ya zo za a tafi jihadi tsawonsa bai kai ba yana yana digalgal yana tattaka kafar sai yana miƙa ya rasulullah gana a gani a dauke mu yanzu in an ce wani sati ran litinin a zo za mu zaɓi yan jihadi wallahi sai ka ga gurin nan masallacin da yara ne wani ce ko a ina zan zauna da makalama a gani a zaɓe ni wani bai zai je ba saboda yanzu mutane abu biyu ne yake damun hubbu duniya wa karahiyatul maut san duniya ya riga ya dame mana zukatan mu wa karahiyatul maut da kuma tsananin kin mutuwa waɗannan datti guda biyu idan suka zauna wa mutum a zuciya to babu abin da zai a addini shi babu duk wanda ta kuskure ya sanya san duniya a cikin rayuwarsa to ya gama ba kuma wanda ya sa kin mutuwa baya son mutuwa baya son mutuwa eh tabbas mutum bai son mutuwa tabi'a dan adam bai son mutuwa amma karka mai da wato kin mutuwa ya sa ka ma ka ita yi wani aiki na alheri kamar yin jihadi din ko wani aiki na da'awa saboda kana jin tsoron kada a kashe ka saboda ba ka so ka mutu to wannan shine ya zama mana ya dane mu amma lokacin manzon Allah ha ba ina zuwa aka ana cewa za a fita yakin Uhud manzon Allah yana neman shawarar sahabbai dan Sabiru yazo yana cewa yace ya Rasulullahi kar mu fita dan shine shugaban munafikai ba mamaki bane da ya faɗa ka yace mu zaman ba gida in sun shigo mana madina marasa yara su jajjefe su da mata sauran sabbai ai zagani suke musamman waɗanda ba su je badar ba suna ciza yatsa saboda an je badar an samu wato ganima ta shahada kuma Allah ma- ya- ya ba manzon Allah wasu certificate ya raba duk wanda ya je yakin badar وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم ما شئتم inni kan gafartu lakum Allah ya yi alkawari duk ɗan yakin badar duk wanda ya je yakin badar to ya aikata abin da ya ga dama ko ne Allah ya ce masa in dai ka je yakin badar to Allah yake duk abin da kake so annabi ya ce ko me kake so in dai dan badar ne ka aikata abin da ka dama Allah ya ce masa ba shi yasa Umar da yazo zai Umar da yazo zai zai zai yanke wuyan Hafiz ibn Abi Balta manzo Allah ya hana shi ba wanda aka je a ya ɗauki sikiret na yaƙi ya aika wa mutanen makka cewa mutanen makka ku shirya a yi mun kaza a tsare mun dukiya ta a mun kaza annan muhammadu zai zo yaƙe ku lokaci kaza lokaci kaza ya rubuta takarda aika Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam aka tura matar da aka tura ta je ta ta kai takardar kafin ta kai hanya manzo Allah tura Ali bin Abi Talib shi da wasu yace ku je ku tsare ta a hanya ku dantse ta wasiƙa ce dama aka baka ba san me ke ciki ba ta je ta kai maka wanda hatubu ya rubuta hatubu nan ba sahabi ne cikin sahabban annabi kuma ya je ma yakin badar to amma izinin sa yana da dan dukiyarsa da yan kayayyakin sa a makka to kuma ya ji an ce za a je makka to shine dan rubuta masa takarda da Allah a tsare masa kaza a tsare masa kaza a yi masa kaza a yi masa kaza saboda in an zo an yaki ma zai ba za a taba masa kaza din sa ba shi shine kai ba wai yayin munafurci bane ba ya rubuta takarda ya naɗe ya ba ta ce a kai sa'ani aka tafi a kan dawaki bala ana gudu tiryam tiryam tiryam tiryam tiryam aka je aka buka wannan mata a hanya aka ce ke mai wa Allah tsaya ta tsaya Ali ya ce kawo takarda ta ce wace takarda ya ce ki ba da takarda ta ce ita ba takarda a hannunta ce takardar da aka aike ki ki kai ta ce babu takarda su gai su gai ta ce ba takarda Aliyu ya ce ki ba da takarda ta ce ku caji ni ku caji ya ce ba magana caji kawai ki ba mu takarda ta ce babu aka duba aka duba aka duba aka babu takardar nan Aliyu ya ce wallahi akwai takardar nan tun da annabi ya ce akwai akwai takardar nan ka ji imani ba nan to yanzu mun muna yanzu to a ɗan ƙalau ya ce akwai dai kuma dai mun zuwa mu dai mu gari ba ko malam ko ko yayi wahabi ko kuma dai gashi gashi ne alhali hal dama wannan sha annabawa ne ko ba ka bane wannan kuma dama ba annabi bane zai iya daidai ne ya kuskure Aliyu ya ce wallahi akwai ko ki kawo ko kuma za mu yi miki daidai malamai suka ce aka buɗe ta sai gashi ashe a cikin kiban ta ta wannan takardar kabiru makaru a cikin kiba ta kiba ta kiba ta sa takardar sai sai kido ai mace malam mace ko ce yanka maka ai sai Allah ya tsare ka Allah ya tsare maka to ma mutanen da Allah yake kai din su ne girma ne ai ka sa iya roƙonka da Allah ka ta addu'a Allah ya dora ka akan matanka gaskiya ne mamana to shi kenan ka yi addu'a Allah ya dora su a kanka ba shi kenan ba ko mata ku yi addu'a Allah ya dora ku akan mazan ku ba shi kenan ba an ce ki addu'a Allah ya dora ka akan a akan ta kafi bice ta zama da jalu ko wa mun ala musa karo takarda suna zuwa ana budewa ana karantawa hafizu yana gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bude takarda aka karanta takarda don shi bai iya karatu ba sallallahu alaihi wasallam annabi ummi ne sai ya ce da hafizu ma hada ya ba ya hafizu me wannan ya hafizu ka duba ba ba zagin sai ba bai hantare shi ba bai kyare shi ba bai yi mai kaza ba sai ce me wannan me wannan haka mana kai jawabi umar yana jefa malam gaba ɗaya da kun farga ki yace ya rasulullah dani adrib unukahu ba ni guniya manzo Allah yanzu in sare kanshi fakar na faka munafiki ne sai manzo Allah ce ya umar wa ma nudrika la anna Allah tala ala ahli badr فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم kai baka san cewa Allah ya ce wa 'yan badar ku aikata abin da kuka ga dama ba na ya kai muku to wannan hafiz din ya je badar shike na sai jikin umar sai slack sai zama ba kawa ba ƙarfi to kaji dan badar duk abin da ya Allah ya yi mishi to na in shi a masu zagin sabon annabi ina masu tsinin sabon annabi yaya za ku yi da wannan hadisin cewa aka yi ‘yan badar ku aikata abin da kuka ga dama ko me kuma ba wai sun je sun ta aikata sabon bane ko sun ta aikata barganar a'a wannan nan ma sai kara musu kamewa a gurin ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ce duk abin da suke an yafe musu wani kuma ya zo ya ce kafirai ne ya kira su ya tsine musu albarka wani abin da ake a garin nan wato abin rudu abin abin abin kai kuka abin damuwa amma amma mutane subhanallah rashin wayewar ya kai yanzu in shi'a a garin nan sai su ga sun zo suna muzahara duk shekara idan ana maulidi sai su yi amfani da wannan damar su yi ta maulidansu su ma na shehunansu su yi na shehunansu biyar su yi na kuna yan dariƙa guda ɗaya don su sai ya mutanen wai yanzu wai haɗin kaiwa ake ana zagayawa an ɗaga fastoci hoton shehuwa ne hoton shehuwa ne hoton shehuwa ne hoton komai ne hoton tsintsiki hoton wane ne hoton waye duk manya-manyan turakun nan na bid'a gaba da a sa hoton su duk an cakuɗa shinkafa da wake da tsakkuwa da tsutsotsi da tafi da komai ma gaba da a ciki wasu sun yi kwalliya sun yi ado sun yi kiɗo har da masu kiɗo bana an yi shanko an sa ƙananan kaya an sa wanduna da jins mata sun yi ado sun yi kwalliya sun sa bakin gilashi suna rike da tuta wasu ana musu kiɗa suna rawa wasu suna waka wasu suna kiran husaini wasu suna kiran wane ne wasu suna kiran husaini wasu suna kiran komaini wasu suna kiran inyatu wasu suna kiran tijjani wasu na kira abdulkadir idan an zo gurin ahli suna sai a tsaya a yi cashiya a jijjige a jijjige a jijjige a tashi a tashi a tashi wai dai dan a bakanta ahli suna da kiɗa da rawa da budujala da ganga sosai da maza da mata a cakuɗe kuma da wani samfuri wai da wani samfuri da aka yi bana har da har da inyamurai da da wani zaka kamar inyamuri ne har da da yarbawa an saka a tamfa wai dai a ce wai dai suna da jama'a wai wai yanzu wai haɗin kai wai su dole wani irin addini ne wannan addinin za a zo ana toshe mutane hanya ana ana kaɗe kaɗe ana raye raye ana wake wake ana cakuɗa maza da mata ana yawo kuma an ɗaure musu gindi an ba su best yan shi a garin nan duk wani masallaci da ka sani babba a garin nan suna dama su je su kafa bed su zagi sahabin da suka ga dama su ya zamanto shine nuqtatul infilaq daga nan ne wato a take off din su zai fara tashi za su hada kayan su a nan gudun kai kofar gidan sarki mai martaba suke zuwa su hadu su tafiya su yanzu ka taba jin an gayyaci wani gagarumin wa'azi na ahlus sunna an ce aje a yi shi a kofar fada
yanzu wannan ba yana nuna cewa ana nuna cewa ana fifita shi'a din nan akan sunna bane su shiga garin nan duk hanyar da saboda wallahi sai sun toshe ta kuma kowaye bai sai wuce ba ga dai misali nan nan nan zaria sarkin zazzo ya zo zai wuce suka ce wallahi ba ka wuce ba kuma da makamai fa ko shekarun jiyan can din da suke wannan abin da makamai a hannunsu ina jami'an tsaro masu neman masu yawo da makami ga sunan arha a titi don kusan cewa latsin an san suwa ake latsawa wallahi da makaman su yawo akwai lokacin da suke muzaharar nan a zariya da bindigogi ta bindiga ta fi dubu kowa ya gani karara suna rataye ta suka zagaya lasin da lasin ba lasin wace ce wani duk kuku jiyo haka suke zagayen su kuma suka gama kuma ba wanda ya ce da su kanzun saboda suna da uwa a murku kuma suna da goyon baya duk an kaga ana wani munafurcin to sunna ake yi wa kawai da makara dan su nuna ma sun shirye shirin mutuwa ko da wani zai zo ta ba su to za a iya mutuwa din da makara wallahi suke tafiya da makara empty makara fa in case of incasity ko wani abu zai faru a shirye suke sarkin zazzau ya zo zai wuce suka ce ba zai wuce ba yayyayi fada an suka zo suka ce sai an buɗe hanya ai sai aka fara barin wuta su daka su daka su daka su daka aka ta kashe mutane yan sanda suke ta harbi su wasu suke ta yi yaƙi aka yi sosai wannan kowa ya sani suka faffasa motarsa da ƙyar ya kai shi sarkin zazzaɓin da ƙyar ya kai amma abin mamaki da aka je aka dawo mutumin nan sai ya zo ya ce ya yafe musu ya kyale su amma babu irin takurawa sunna da ba a yi a zazzaɓin kuma ahlus sunna sun gaya musu waɗannan mutanen yan shi'an nan yan fitina ne yan tashin hankali ne wani abu mamaki wai a kaduna suka sai aka ɗauki shugaban masu kawo zaman lafiya ko samar da zaman lafiya sai aka bawa shugaban su shine shugaban masu kawo zaman lafiya a kaduna su gaba daya da ofis ɗinsa da komai ka ji ƙarya ma a ƙasar nan ka ji ƙarya alhamdulillah mu abin da muke faɗa kullum a da'awa ta sunna dai mu ne da nasara insha Allah mu muke karantar da mutane lailan har alqur'ani sunna kullum alqur'ani na haka za a yi a ta karanta ana fassarawa kana jin tarihin magabata kana jin ana maka saiti a kwakwalwarka yi kaza karkai kaza yi kaza karkai kaza yi kaza karkai kaza mutane kuma suna ta fahimta yan hayaniya kuma sai a basu je su yi ta amma abin tausayi shine waɗanda za su zauna su kuma sunnar suke sawa a gaba suna yaƙarta sunnar suke za- suke- suke yaƙarta yanzu a irin wannan wata ɗinnan da ake maulidin nan kullum zagin ahalin sunna ne kullum la'antar su kira malaman su a zaga a kira waye ɗin su a zaga a bata a yi duk abin da za a yi ba a cewa komai amma da zarar wata rana an zo an yi wani wa'azi ahli suna sun yi wani wa'azi sai ka ji kuma ana zuwa ana ta rubuce rubuce ai kun ce kaza ai kun yi kaza ai mun dauka mun yi recording ai an yi kaza an yi kaza aina al'adal ina adalci yake ina adalci yake ina adalci yake wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin wani dan wake ban labari a nan gurin take cewa wallahi matsalar shi'a din nan sai an tashi an tsaya kanawa in sunna masu da'awar sunna masu kishin sunna kalubale gare ku abin da yasa nace yan sunna dan su ne suka damu da da'awa da karantarwa dan bid'a dan dariƙa da wahala ka ganshi a ƙauye ya shiga daji wai yana da'awa wallahi ba sa yi saboda ba aikin su bane yau littafi ma sa a masallaci ana bi taryam taryam ana yi wa mutane karatu ba sa yi sai zikiri kawai da wazifa ba abin da suke yi a gaba shi ne kawai abin da suke yi ya ce wallahi akwai ƙauyen da suka je yan shi'a suka hana su wa'azi a kano state ɗin nan shi'a fa suka ce wallahi ku sunna ɗin ba za ku yi wa'azi ba wannan magana na ji da ina tunanin ta ina mamakin ta kai yanzu dan Allah an gaya ma wannan magana ba za ka jinjina ta ba yanzu akwai wani local government a kano state akwai wani ƙauye a kano state wanda za a ce wai za ku je wa'azi yan kwamitin wa'azi fa za ku je amma shi a su ce ba za a yi wa'azin ba kuma dole ku haƙura ku kyale su ba za a yi ba yanzu har an kai wannan matsayi shi wannan ya nuna cewa malamai ya kamata su ƙara juhud ɗinsu da ƙoƙarinsu da himmarsu karantar da mutane a waje ƙauyuka da'awa ɗinnan ta ƙauyuka local government nan musamman na cikin kano kafin a tsallaka wajen kano a mai da hankali a kansu kada gaba ɗaya sunan ta ƙare a cikin birni kullum abinan ɗinmu ya kasance a cikin birni ƙauyuka kuma a a a rinka babbaza wani lokacin a fita malam da kai malam da an yi da'awa malam amma yanzu malam za'ufatil imam himma ta yi kar malam da sai a fita wa'azi ka ga an je an yi sati biyu a ƙauyuka malam a tara kuɗi a ɗauki bus bus na motoci haka ba wai ba wa'azin ma guda ba ba wa'azi a shiga cikin yan uwa musulmi ana bin mutanen ƙauye Oh.
kuma akwai albarka cikin da'awar kauye kun fahimci wannan falamma fasala talutu bil junud yayin da ya fita da su da rundunonin sa kenan qala inna allaha mubtaliikum bi nahar suka sha ishirwa sun fita za su tafi jihadi kuma Allah ya kawo musu ishirwa yake lalle Allah muhtabirukum li yara ta'atakum wa huwa alam Allah zai jarrabe ku ne ya gada alku kuma shine ya mafi sani zai jarrabe ku da naharin da wani tafki na ruwa kogi wasu malaman suka ce nahru filastin imamu qatada yake cewa naharun bainal urdun wa filastin wani kogi ne tsakanin urdun da filastin mai daɗin ruwa amma Allah ya jarrabe su ga ishi ruwa annabi yake faman shariba ai shi ta rubuta yake cewa man shariba minhu fa laysa minni duk wanda ya sha ruwa a cikin wannan kogi ne ya sha baya tare da kan ku sha malam ku duba jarabar ubangiji sai ya daga sun fito ga ishin ruwa suka ce a mewa mana inda zamu sha ruwa to ga babban kogi kuma tacce annabi ya ce to yau Allah zai fara da raba ku kafin aje jihadin ga ruwa nan amma kada ku sha duk wanda ya sha fa laysa minni wa man lam yata'amhu wanda bai sha ba fa innahu minni to yana tare da ni yace ya fa'amhu kalmar ya fa'amhu ana ana nufin ya shirabtu kenan ana iya ambatan abinci a larabci shan ruwa ko kuma ruwa ma kamar abinci ne wani yace wallahi tallahi ba zan sake cin abinci ba sai sai bayan kwana uku kawai sai je ya sha ruwa ya ci abinci yace wallahi ba zan sake cin abinci ba sai bayan kwana uku sai dai shan ruwa ya ci abinci wasu suka ce an duba wannan aya din kaga Allah ya amfani da kalmar ruwa fa man shariba minhu falatin wanda ya sha baya ci wa man lam yata'amhu wanda bai bai sha ba sai amfani da afa'am afa'am kamar dai ruwa shi ba abinci ne haka wasu suka ce wasu suka ce a an yi specify ya ce abinci wanda ake taunawa ba zan ci ba sai kaza amma abin sha zan iya sha to wannan yayi ya fita ke tsamanin malamai ba ba shi muke ba illa man yastarafa gurbatan biyar sai dai wanda ya kamfata da hannunsa a kira'ar ahalin hijab da abu amur suna karanta garfa a maimakon gurfa garfatan da kuma gurfatan nura ne guda biyu fa sharibu minhu illa qalilan minhu duk suka sha ruwan nan kace kai sai mun sha sai kaɗan daga cikin su an gane malamai sun zaɓani dangane da kaɗan din nan da ba su kawo su wayo kuma adadin su ya kai nawa aka ce sun kai mutum dubu hudu a cikin mutum dubu tamanin mutum dubu hudu ne kawai ba su sha ba ko suka ce a ai waɗanda ba su sha din nan ba mutum ɗari uku ne ma da goma sha su ne wanda ba su sha ba ɗari uku ne kawai da goma sha ita aka samu riwaya ta imam bukhari da daga albara ibn azib yake cewa kunna ashabu muhammad sallallahu alaihi wasallam musa ba nan muhammad sallallahu alaihi wasallam da tahaddathu muna zance muna tattaunawa anna iddata ashab badr adadin mutanen yakin badr ala iddati ashab talut daidai suke adadin su kamar mutanen farinci ne Allah zai jawazu ma'ahum nahra waɗanda suka ƙetare wannan kogi tare da shi ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة وكان دري أكل قوم شاء سوني كوي مشاوى النبوة تنبا سوني سكا حقولي سكا بيشكي ما يدعى wannan ne sabanin malamai ne shine abinda wannan hadisi ingantacce ya faɗa shi wasu malamai suka ce adadin mutanen talut a cikin ɗari wato dubu tamanin ɗin na mutum ɗari uku ne da wani abu kawai suka mai da babban aiki kenan ishirwa ce ta same su malam suka gaji sosai daman jarabawar ubangiji sai hakuri Allah yakan jarabi mutum da abu mai nauyi falamma jawaza hu huwa والذين آمنوا معه yayin da ya ƙetare wannan tafki da shi da wannan sai imani tare da shi waɗannan kaɗan kanu ai tsarin ladina sharibu wa khalafu amra Allah waɗanda suka sha ruwan suka yi taurin kai suka saba umarnin Allah din sai suka ce la faqata lana al-yawma bi jaruka wa junubi sam a yau ba da tare ba bayan sun saba umarnin shi sun sha ruwa suka ce ai mu ba mu isa ba ma yau mu je mu yaƙi jaluta da da sojojinsa daman za a je a yaƙi jalut ne da kuma rundunarsa sai suka fara karyar wa mutane zuciyarsu tun daga hanya suka ce ina kaji mai kwan bayan sun sha ruwa sun koshi su ce to yanzu za mu yaƙi sun sha ruwa kuma suka koshi suka ce a ina ai ba za mu iya yaƙar jaluta da shi da rundunarsa ba قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله ولن تلك تبت كلمة يظنون على انهم يستيقنون ولن تلك يقين شهادات جمود الله اي وهم الذين ثبتوا مع طالوت وان تثبتت رجع طالوت فإنك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله نوى نوى جوا جماعة أنقال جماعة أن أنت فيها أنا مثل جماعة wannan jam'un ne la wahida da min lafzihi fi'a jami ne amma ba da guda daya a cikin lafazinsa ana ce shi fi'an ko fi'un ko ka ce fi'an ko ka ce fi'un to jam'i kenan ko ka ce fi'in fil khafi fi'an fi'un fi'in fil khafdi wal nasbi qalilatin ghalabat fi'atan kathira nawa nawa ne za ga jama'a ba su da yawa amma za su rinjayi jama'a mai yawa bi'iznillah ai bi qada'ihi wa iradatihi da hukuncin Allah da nufinsa da izininsa wallahu ma as-sabirin lalle Allah yana tare da masu hakuri kuma masu juriya masu dauriya to haka din ya faru to amma kissa bata kare ba walan ma barazu li jaluta nan ne ya kamata mu tashi kuma na nuna mun cewa lokaci yayi abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wannan ne na kuskure ko in taɓa harshe Allah mana afuwa ya yafe mana wa bi hadin qalbi kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shiga kasuwa saboda akwai abubuwan da za su iya bayyana nan gaba wanda za su yi wa addinin Allah aiki kuma dai kullum abin da muke faɗa kenan insha Allah muna fatan Allah ya bamu ikon yin aiki da irin waɗannan abubuwa da kuma Allah ya bamu dace ai kai kuma Allah ya saka ma da alkhairi wannan mai tambaya ke cewa mala idan mutum ya ce mawa zai iya tada ikama mutum ya yi ce mawa sai tada ikama yana tada ikaman nan sai ga ruwa to ya zai idan ya yi sallata haka shi kenan sallah ta yi idan kuma ya gani yana ikamar sai ya ga ruwa shi kenan sai zai yi alwala kun fahimta amma kaddara ya riga ya sallah ya gama yana fitowa sai zai ga ruwa shi kenan ya sallata ba dole dole ne sai ya sake sallar a lokacin ba dan mutum ya manta karatun fatiha a sallar nafila ya zai yi raka'a ce kenan babu ai fatiha manzo Allah na shala salata liman liman lam yaqra bi ummi alquran babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba babu ita da haka ashe idan mutum bai fatiha ba a raka'a to sallar ba ta yi ba raka ba ta yi ba to kamar wannan raka ce za ka sake ki ya halatta mace ta yi tsarkin istijmari tsarkin dutse ya halatta tsarkin dutsen ko abin da kuka dauka ai kun dauka cewa ana yi ne da na fitsari ne kawai ake wanda kuma asalin sama na bayan gida ne shine asali bayan gida ne ake masa tsarkin dutse zaka ya halatta ai wannan ce assalamu alaikum please malam i want you to help me with prayers inshallah we are going to help you with your prayers dan uwan ku yana bukata a taimaka masa da addu'a dangane da bukatar sa muna fatan Allah ya biya masa bukatar sa mu ma Allah ya biya mana Mm. malam ne hukunci mace tana sallah ta rufe kafarta ta haɗe kafarta na ji wasu malaman sun ce wai dole ne wasu kuma sun ce a sai dai in wani ne muharramin ta zai shigo ko kuma wai ko- kuma sun ce sai dai idan wani namiji wanda ba muharramin ta ne zai shigo ba ala ayi hal mace idan za ta yi sallah za ta tsaya ne tsayuwarta da Allah ya yi mata ba za ta buɗe kafarta kamar yadda namiji ke bubbuɗewa ba shi din ma namiji ba cewa aka ya baje ya bubbuɗe kafafuwansa ba zai tsaya ne nem- normal tsayuwa sai dai in sahu bai cika ba zai iya dan jefa kafarsa bai ya toshe sahun amma mace tana tsayawa ne normal tsayuwa ita ba ta matse ba in ta matse haka gaba daya za ta iya faduwa kuma za ta gaji amma wannan da suke cewa a matse a haɗe ɗin wajen suna nuna cewa ana son mace ne ta sutunce jikinta ne sosai gaba daya da haka rajihin abu rajihin magana shine ta tsaya kamar yadda Allah ya halice ta sai tsayuwa ta normal tsayuwa kuma ta lullube jikinta zanin ta kai harkar jalanta da ta- ta yafa in babu zan ya kai harkar in wando ne ya kai harkar haka ake so akwai matan da suke yin sallah kaga kirjinsu a waje suna sallah kirjinsu a waje sun sha wannan wannan gyalen ra- ra- wai wai wannan mu tafi jahannama da suke cewa ko raka ni jahannama ko in ce raka ta jahannama jahannama ba sallama da dai duk abin da suke ambatan shi tabbas akwai matan da za za ga suna sakaci wajen sallah din ko su sa kayan da tsirrucin su yana bayyana ni na ga wannan wata rana a wani orientation camp na NYSC wata ta zo ta sa gajeren wando ta sa wannan shirt na kofas da ake sawa ba hijabi ba komai kawai za ta sallar ta ɗauki dogon wando na wannan NYSC din kawai ta makala ta zo da shirt ɗinta kawai ta zo ta shiga sahu ba hijabi ta dan sa dan kwalin ta kawai ta abin da komai na ta abin saboda tsabar bakin jahilci da rashin fahimta suka ta rikici da yan uwanta mata kace sai ta yi a haka din aka ce in ta yi ma sallar bai ba to yanzu din ma a nan nan gida ma akwai nan zaga suna yin sallah ba lullu da ciki ko ga mace tana yin sallah rabin kafar ta duk a waje kuma duk jikin ta al'aura ne illa alwajh wal kaffain ban da fuska da tafukan hannu ko wacce ta yi sallah kafar ta a waje ma'ana ƙwaurinta a waje ko kirjinta a waje ko wannan ɗinta a waje gaskiya bai yi ba ba ta lullu da jikinta ba za ki rufe jikinki ne kirif kuma a nan nake jan hankali maza ku rinka sayo matan ku kayan da za su rinka yin sallah da shi yana da kyau kowane kaya za a yi sallah da shi in ya in ya zama satir satir sabir mai kauri mai tsawo mai lullube jiki kuma mai mai suturcewa gaba daya amma akwai kaya masu kyau ko da yadin nan ne ma da suke yin hijabi da shi in ka saya mata yadi wadatacce ta dinka skirt mai tsawo wanda suke sashi skirt ne amma tun daga kirji ake daura shi tun daga kirji har kar sannan kuma da doguwar riga na wannan skirt din ita ma rigar harkar sannan kuma da hijabi shi ma harkar to kaga yayi daidai wannan duk inda mace za ta je ba za a ga jikinta ba ba wani jikinta za a ga yana kadawa amma yanzu matan mu za a ga suna yawo kana ga alamar jikinsu a ga mutum malam ahli sunna ya fito zai tafi unguwa da matarsa amma ga ga matarsa cikin tsiraici subhanallah ko mutum ya goya matarsa a babur musamman masawa babur da ba- da matansu wallahi nattaqillaha mu ji tsoron Allah a ga mutum ya ɗauki matarsa a babur gaba ɗaya rabin kafarta a waje wata cinyarta za a gani a waje bai damu ba ai duk wanda zai ɗora matarsa a babur ya kamata ya sai mata wando tana tafiya a garin da mayun mata sun yawa malam masu kallon mata wani da danja nan zaka je wallahi wani gaba ɗaya sai bar kallon mota abin nan gaban sa kawai mata kai ki kallo wallahi wani ba Allah ya taɓa bugon mu waya ce akaram kallah ina fatawa ne ni gaskiya matata tana aiki ne tana aikin nan tana zuwa karɓar albashi to kuma ni na je wata rana gurin karɓar albashin nan naga yadda ake layi ana abin nan wai sai ta shiga layi kuma naga mai bada kuɗin ya ta wasa da mata wata rana dan badda kama na je naga abu ba kyau wata ran ta tura ni ta bani authority in je in karɓa naga irin yadda ake abu ba kyau to ni wannan abun yana damuna ya zan yi ce wallahi malam nakan dauke ta zan kai ta gurin aikin na ababul idan mun zo round ko wani gidan murtala ko wani wuri wato tsikar jikina tashi take idan mun tsaya danja ta tsaye da mu sai na ga wani yana kallon mun matata ciwo nake ji bana so nake to yanzu kai kana jin wannan ciwon ka bata tana layin karba albashi kuma ya kai ka batta baka sa mata suturar da wani zai kalle ta ba akwai abin da in ka sa mace wallahi mutum yana kallon ta sai ya kai da kai ka ɗinke ta da safa tun daga ka- tun daga ka- Allah kuwa za ku fita ka samu safar ma baka a saka kuma ta saka wando wandon ba matsatse ba fa dan matsatse na ɗaukar hankali falalau falalau ka ji ko a samu riga mai tsawo ta samu safar hannu ta saka ta saka niƙabi kirif ta rufe duk inda za ku je a haka to kowai mutum yana duba sai kawai da kai don me zai gani sai bai ga kun ma amma mutum ahli sunna ya zo ya dauki mata sai ya rataya mata gele malam tana kirjinta a waje kana sha'awar ta wani yana sha'awar ta wannan matar taka da kake ganin ta kana son ta haka wani zai ganta yi sha'awar ta ustaz wannan dayusanci ne dayata ne aladanci da rashin rashin kishi wani yana ganin birgewa ne tallata matarsa tana fita kowa yana ganin ta me birgewa idan ka bar tsiraikin matarka wani ya gani matakka tsiraicinka ne hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna to ka bar matarka ta fidda tsiraici wani ya gani kuma kai ne ka biya sadaki ta ka kai kai kadai to ka ba da wani dama kuma wallahi mace duk addininta idan ka sake mata ka kyale ta za ta baka mamaki ina gaya maka za ta baka mamaki to gwanda ma ka dora ta akan ka'ida tsayayya guda ɗaya kawai wata ya ce to ai ni da kai ne za mu tafi sai na sa misali eh ki saka kai da ita ne tana motar ka ta saka niqabi ta saka hijabi ta lullube jikin ta saboda wani ne zo wani abokin ka da zangan ma wallahi sai ya zo daidai inda take a wane na zuwa ne ya gajiya sai ce sai ce haji ai na gajiya kuna lafiya dai wallahi nake ga ma da gangan zai ma wannan dan tsiya yana ganin ka da matarka kana dauke da matarka sai ya leko ta gilas wai da kai yake gaisa sai ya fara gaishe ta tukunna ko ya gama kuma sai ya kalle ta ya gaishe ta an gama da kai in shi ne abin da ya kamata mu lura ya kamata mutum ya zama mai kishin matarsa wallahi ni shi yasa wani lokaci larabawa suke burge ni ka zama larabi masu addinin nan mutum ya fito harami da matarsa yana fitowa fa da ita fa zai kama hannunta ya rike haka kaga hakan nan wallahi haka suke da mata sai mutum ya haka ya sa hannunsa ya rike haka wai kar ma wani ya karba kar ma wani ya yi abin nan haka zai rike ta kuma ita ta hakuri ta miƙe hannu nan ce na ce matan nan ba ta gajiya hannunta zai sa a cikin kafaɗarta a kafaɗa hannunta zai ɗauko ya sa a kafaɗarta ya rike wallahi a haka yaron ma ba zai bari ta rike ba kalau a wajen rike yaro ma wani abu ya bayyana shi zai karɓi ɗan ya rike idan arabiya ne take tura yan arabiya da ake ɗora yara na shi zai karɓa ya tura in kasuwa za su je da ita zai da tare za su je yana kallonta da ya ga kafi a ce haram haram haram abin da muka faɗa na daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko kun tuntuban harshe Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh